من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته الى يوم القرار والثبات والدين أما بعد فيقول الله جل وعلا في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أفلا تتفكرون نعم ختم الله آيات كثيرة بهذا الأسلوب القرآني أيها المستمعون الكرام ظهر الفساد في البر والبحر من ظلمة الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وتكدرت الحياة من فس من فسق الفساق والظلمة وبكى ضوء النهار وظلم الليل من الأعمال القبيحة والأفعال الفظيعة عباد الله فإن المعاصي تخرب الديار العامرة وتسلب النعم الظاهرة والباطنة فكم لها من العقوبات والعواقب الوقيمة وكم لها من الآثار والأوصاف الذميمة وكم أزالت من نعمة وأحلت من محنة ونقمة وهل في الدنيا والآخرة شر وبلاء إلا وسببه ارتكاب المعاصي والسيئات فالذنوب من أساس البلاء وأصل الوباء فما الذي أخرج الأبوين من دار اللذة والسرور والنعم إلى دار المحن والبلاء وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء ولعنه الله جل وعلا فما الذي أرسل إلى قوم ثمود الصيحة وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وما الذي أرسل إلى قوم شعيب سحاب العذاب وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر وما الذي خسف بقارون وقومه وداره وماله وما الذي هلك القرون من بعد نوح بانواع العقوبات ودمرها تدميرا عباد الله اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tafa daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah muna gode maka godiya da bata da iyaka, ya Allah muna neman taimakonka, ya Allah muna neman gafaranka, ya Allah muna neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munana ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shirya da shi, babu mai batar da shi, haka wanda Allah ya batar, babu mai shirya da shi, muna shaidawa. ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin sunayen shi da siffofin shi da ayyukan shi muna kuma shaidawa annabi muhammad babba ɗan abdullahi bawansa ne manzansa ne wanda ya aiko shi ya zama rahama ga duniya ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da duk wanda ya riko da sunna shi har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma hakika Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban a ayoyi daban-daban da kuma salon zance daban-daban musamman yakan cika waɗansu ayoyi da faɗin Allah subhanahu wata'ala afala ta tafakkaru shin ba za ku yi tunani ba wanda wannan shine taken wannan huduban tamu ta yau afala ta tafakkarun daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin usmanu dan affan daga wannan unguwa ta hamadu kafi a nan bypass cikin garin gombe yau muna ashirin da biyar ga watan hudu watan rabi'u sani hijira yau dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha bakwai ga watan goma hijiran meladiya in ta inganta dubu biyu da ashirin da biyar yan uwa masu girma lallai fasadi ya bayyana ban ƙasa an afka cikin matsaloli daban-daban da masifu daban-daban tashin hankula daban-daban imma a ɗaiɗaiku ko kuma a al'umma gaba ɗaya allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cikin alƙur'ani mai girma ya ce zahara fasadu fil barri wal bahar lalle barna ya bayyana a ban ƙasa barna na saɓon Allah barna na zubar da jini abubuwa matsaloli daban-daban da suke faruwa a ban ƙasa wannan suna faruwa ne bima kasabat aidin nas sakamakon abin da mutane suka aikata da hannayensu su ne suke jawo kansu bala'i Allah saboda rahaman shi da falalan shi haka kawai ba a aiko duniya bala'i ba a aiko bala'i cikin musulmai sai fa sun aikata wani mummunan aiki Allah ya yi fushi da su sai aiko musu da masifu kala-kala da zai ƙahun ba'azon lazi amilu don Allah ya ɗanɗana musu ɗan wani ɓangare kaɗan na irin abin da suka aikata mummuna la'allahum yarji'un ko za su gane su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tuba da neman gafara da kuma gyara ayyukansu bala'i na faruwa a ban ƙasa saboda zaluncin azzalumai albarkatu sun tafi alkhairai sun yi kaɗan rayuwa ta shiga cikin wani irin yanayi saboda fasikancin fasikai har kai ka ce hasken rana yana kuka duhun dare ma na kuka saboda munanan ayyuka da mutane ke aikatawa a cikinsu dare da yammaci da yini ana sabon Allah subhanahu wata'ala har kaman ya kai ranar ma tana kuka duhun dare ma na kuka saboda sabon Allah subhanahu wata'ala yan uwa masu girma mu sani lalle sabon Allah yana ruguje gidaje waɗanda yake lafiyayyu yana ruguje garurruka da suke zaune lafiya yana tafiyar da ni'ima na zahiri da na baɗini nawa nawa daga cikin aikin sabon Allah ya jefa mutane cikin halin wayoni Allah da yawa daga cikin ayyukan sabo sun gusar da ni'ima sun jefa mutane cikin jarrabawa da masifu kala-kala shin a cikin wannan duniyar da muke rayuwa malamai suka ce akwai wani sharri da ke faruwa a nan duniya ko sharri ma da zai faru a ranar gobe kiyama na shiga wuta wanda sababin shi ba sabon Allah ba ne ba malamai suka ce babu sabon Allah shine asali shine ginshiki shine tushe na duk wani masifa na duk wani bala'i na duk wani hali mummuna da mutum zai shiga ko kuma mutane su shiga idan ka dubi alkur'ani mai girma ya ba da labarin al'ummomi daban-daban ya ba da labarin mutane daban-daban da salon zance daban-daban a surori daban-daban ayoyi daban-daban idan ka ɗauki annabi adam da matarsa hawa'u me ya fitar da su daga gidan ni'ima gidan jin daɗi zuwa gidan jarrabawa zuwa gidan bala'i sababinsa shine sun saba wa allah sabo guda ɗaya subhanahu wa ta'ala shi kanshi iblis me ya fitar da shi daga sama Allah ya kore shi aka sauko da shi nan gidan duniya kuma Allah tsine masa albarka menene sababi sababi shine ya saba wa Allah subhanahu wataala ya izartar da umarnin Allah subhanahu wataala idan ka ɗauki tarihin samudawa mutanen annabi hudu me ya halakar da su Allah aiko musu da tsawa sababi shine sun saba wa Allah subhanahu wataala idan ka ɗauki mutane annabi shu'aib me ya halakar da su me ya jefa su cikin wani irin hali suka shiga cikin masifa suka shiga cikin bala'i ba abin da ya jefa su cikin wannan sai dan sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala samudawa mutane annabi salihu adawa mutane annabi hudu ba abin da ya saukar musu da bala'i sai Allah ya yi fushi da su sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ka ɗauki fir'auna me ya dulmuyar da shi a cikin ruwa da shi da mutanen shi Allah ya halakar da su Allah ya dammara su ya shafe tarihinsu ba wani abu ba ne face sun saba wa Allah sun saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne sabab idan ka ɗauki ƙaruna tare da tarin dukiyar shi da yadda yake ji ya kai ya isa me ya halakar da shi Allah ya sa ƙasa ta kisfe da shi ƙasa ta tsage ya fada ciki aka rufe shi da shi da dukiyan shi ya zamo tarihi babu shi babu labarin shi menene sababi ba wani abu bane face ya saba wa Allah subhanahu wataala idan ka ɗauki al'ummomi da ainihin ƙarni bayan ƙarni zamani bayan zamani tun daga kan annabi nuhu alaihi salam duk wanda Allah ya bada labarin ya halakar da su ya dammara su ya sauko musu da tsawa ƙasa ta kisbe da su an kifar da su mutane annabi lutu an ɗauke su garin gaba ɗaya aka yi sama da shi har sai da waɗansu malaman tafsiri suka ce mala'iku suna jin carar zakara na wannan garin menene sababi aka kifar da garin ya dawo a kife suka zamo tarihi sababi shine sabon Allah subhanahu wataala Allah ya dammara manya-manyan birane manya-manyan ƙasashe manya-manyan masu mulki da masu dukiya sababi shine fasaba wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗan uwa masu girma mu sani sabon Allah yana fusata Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halicci wannan duniyar tashi ya kawo mu ciki ya ba mu rayuwa ya ba mu lafiya ya ba mu iskan da muke shaka ya ba mu abinci kawai ya ce mu masa da'a kuma sai mu ce ba za mu yi ba babu hankalin da zai karbi wannan idan Allah ya aiko da duk wani bala'i to ba laifin wani bane face laifin mu ne fa bima kasaba da aidina wa ya'fu an kasir mu muka jawo wa kanmu Allah ma yana afuwa ne ya yafi ababe da dama in ba dan yafiyar tasa ba in ba da rahaman Allah ba subhanahu wataala da yanzu wani labari ake daban ibnu qayyim al-jawziya Allah mishi rahama yake cewa cuta ko kuma illa na sabon Allah abu ne mai girma kuma wanda yake da hatsari yana da tasiri wanda yake mummunan tasirin da ba wanda ya san shi in ba Allah ba subhanahu ta'ala. kaɗan daga ciki na lissafo kamar ababe guda bakwai wanda ibn qayyim al-jawziya ya kawo na farko yake sabon Allah na daga cikin illan shi akwai hirmanul ilmi yana hana mutum samun ilimi mai albarka sai dai ka tara karatu amma babu ilimi babu albarka shi yasa wani daga cikin ɗaliban waki ibn jarrah yake cewa shakautu ila waki'in su a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna ilma nurun wa nurullahi la yutahu asi yace na kai kuka na zuwa wajen malami na waki ibn jarrah saboda ina da matsala wurin hadda hadda ta ba ta zama sai min ainihin ya gaidin ɗina ya shirye da ni min nasiha cewa kamar sabon Allah abinda sa haddan ka ke zubewa kana yawan sabon Allah ne ya ce da ni ka sani shi fa ilimi haske ne na Allah shi kuma hasken Allah Allah baya ba da shi ga mai sabonsa ibn taymiya rahmatullahi alaihi yake cewa Allah yakan yi uba akan mutane Allah yakan kwace albarkan ilimi ko ma ya kwace shiriya daga wajen bawa ko daga wajen bayi saboda sabon Allah da suke aikatawa ke sa wani daga cikin magabata da haq bin muzahim Allah mai sharhama yake cewa babu wani mutum guda ɗaya da zai karanta alkur'ani ya haddace shi sannan ya manta face sababin wannan shine sababin wani sabon Allah da yake aikatawa Allah sai tafiyar da wannan haddan saboda maganan Allah bai dace ya zauna a cikin mai sabon Allah ba sai dai fa kadai Allah barka da zunzurutun haddan babu albarka ya zamo ni'ima akan ka ba ni'ima ba Allah ya kiyaye yake cewa wannan maganan ta zo cikin littafin az-zuhud na ibn al-mubarak Allah mishi rahama babban malamin hadisi Abu Ishaq al-Huwaini Allah mishi rahama ya inganta wannan maganan ya hassana ta ya ce magana ce da sanadi mai kyau kamar da faɗa cikin fadailul qur'an na ibn kasir allah mishi rahama abu na biyu wanda sabon allah ke hanawa akwai shirmanun rizki yana hana samun arziki mai albarka kamar yadda tsoron allah yana zamowa sababin da ke jawo arziki mai albarka haka nan kuma sabon allah yakan kwashe albarkan arziki wannan ya tabbata a cikin nasoshi daban-daban amma kar ka kalli abin da cewa ake rayuwa a yau ce ai masu tarin arzikin ma gaba ɗaya ma kafirai ne hasali ma shirka suke akwai 'yan duniya da ba su fahimci addini ba da suke da irin wannan tunanin in ka lissafa masu kuɗin duniya za ka ai kafirai ne su elon musk da su wane da su wane duk waɗannan ko kuma waɗansu fajirai ma a ƙasanku gashi sunan tsinannu su ne azzalumai su ne maƙiya allah kuma za ga su suke shanawa kai kuma kana bin allah kana ta shan daka ka sa ku irin wannan tunanin to amsa game da irin wannan shine ya tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba da amsa cikin hadisin imam ahmad dan hanbal wanda imam albani ya inganta wannan hadisin a cikin silsila annabi ke cewa idza ra'aita allah yutil abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'alam bi annaha istidrajun min allah ta'ala yace idan kaga allah na bawa bawa abin da yake so na duniya yana ba shi dukiya yana ba shi mulki yana ba shi fawa yana ba shi lafiya kuma yana kan sabon Allah yana cikin rashin mutunci na saba wa Allah annabi ce to ka sani wannan talala Allah ke mishi mai kaman saki wannan bala'i ne ba arziki bane ba sai annabi ya karanta fadin Allah subhanahu wataala dan sau da dama annabi yakan faɗi magana kuma sai ya kafa hujja da ayan Qur'ani sai annabi ya karanta wannan ayan falamma nasu ma zukkiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله yake cewa falamma na su ma zukiru bihi a lokacin da suka manta suka yi watsi suka bar abinda muka musu wa'azi da shi na su ji tsoron Allah su bar sabon Allah suka ci gaba da saba mana suka kangare Allah ce fatahna alaihim abuwa ba kulli shay'in sai muka buɗa musu dukkanin ƙofofin arziki su suke da fawa su suke da dukiya su suke karyawa su suke ɗaurawa su suke faɗa aji su suke da nukiliya su suke da fawa su suke da komai su suke da bankin duniya kuma su ne mushirkai su ne kafirai su ne makiya Allah Allah ce hatta idza farihu bima utu har sai da suka dinga alfahari da abin da muka basu suka ce mu ne masu faɗa aji mu ne masu ɗaurawa mu ne masu karyawa mu za mu kulla mu za mu kunce Allah ce muka ba su duk abin da suke so kuma suna cika baki Allah ce akhadnahum baghtatan kwatsam sai muka kama su Allah ce muka kama su fa idahum mublisuna Allah sai yau kansa kirari yace fa qudi adabir liqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ce sai ubangiji ya yanke bayan kafurai ya halakar da su ya dammara su Allah ce godiya ta tabbata ga Ubangijin ta da kai saboda ka duk wani azzalumi da kaga yana cin nasara ka sani ta lala Allah ke mishi duk wani mai dukiyar da kaga yana ƙara samun dukiya kuma yana sabon Allah yana kan garewa Allah wallahi ka bashi lokaci ta lala Allah ke mishi subhanahu wa ta'ala kafin shi an yi su ƙaruna idan mulki na an yi su fir'auna an yi wane an yi wane ko a nan duniya ina su wane da wane babu sun zamo tarihi an shafe labarinsu ko suna can suna amsa kwairi Allah subhanahu wataala ya damke su a lokacin da basu shirya ba shi yasa ƴan uwa masu girma annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce hadisin Imam Ahmad dan Hanbal wanda shi ma Imam Al-Albani ya inganta hadisin a cikin silsila annabi ce ma qalla wa kafa khairun mimma kathara wa alha arziki kaɗan wanda yake mai albarka kuma ya wadaci mutum ya gamsar da shi shefi maka alkhairi saboda arziki mai yawan da ta zai halakar da kai sanadin zuwan ka jahannama wannan bai yi amfani ba ke sa wani mai baici ma yake cewa walastu ara sa'adata jam'a malin walakin na taqiyya huwa sa'idu wa taqa wallahi khairu zadi zukhran wa inda allahi lil atqa mazidu yace walaysa ara sa'adata jam'a malan ani ba na ganin tara dukiya shine arziki walakin na taƙiya huwa sa'idu a'a wanda yake mai tsoron Allah shine mai arziki duk arzikin da babu takawa a cikin shi ya zamo sanadiyar sabon Allah ya ce wannan ba sunan shi arziki ba sunan shi dukiya yan uwa masu girma abu na uku ta'asirul umur sanadin sabon Allah sai ya kasance al'amuranka sun yi tsanani ya zamo komai ya zamo mai wahala ba abin da zaka sa a gaba face ya zamo mai wahala ko Allah ya kulle kofan duk abubuwa su rikice ma su lalace maka wannan Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsare dokokin Allah Allah zai sanya masa mafita a duk abin da ya sa a gaba a duk kuma halin da yake ciki a ce akasin haka Allah sai ya sanya ainihin kofofinka gaba ɗaya muhulakan kenan ya zamo an toshe ma kofofi babu alkhairi a cikin rayuwanka abu na hudu daga cikin abin da sabon Allah ke ke jawowa hirmanu ta'a a hana mutum yi wa Allah ma da'a idan kana ta sabon Allah ke duk wani aikin alkhairi ma ba za ka iya ba daga cikin salafus salih akwai wanda ya ce shi ko kiyamun laili ne bai samu yi ba yayi bacci mai nauyi zai dauka wani sabon Allah ya aikata da rana Allah sai hana shi wannan kiyamun laili haka salafus salih suke faɗa shi yasa a cikin alkur'ani mai girma zaka fahimci haka a cikin suratul tauba Allah ce walau aradul khuruja la addu lahu udda yace walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qawlu ma'al qa'idin saboda sanadin munafircin su da sabawa Allah shi yasa Allah ya hana su ya hana su zabura in aka kira su zuwa jihadi su zabura su yi wani aikin alkhairi Allah ce fathabbatahum Allah sai dan kofar da su ya zaunar da su wakila kaudu ma alka'idina ba abin da in dai aikin alkhairi ne ba za su iya ba kaga komai na in dai ibada ne tana baka wahala to ka dukufar istighfari da tuba zuwa ga Allah sabon Allah ka ne yawa ke sa aikin ainihin ibada da duk wani aikin alkhairi ke maka wahala ka zama hamshakin marowaci zaka fidda kuɗi ka taimaki addinin Allah ko ka taimaki mabukata kamar kana yanka naman jikinka wannan zuciya ce ta lalace saba wallahi mata yawa abu na biyar idan zunubi ya yawa Allah ya kan toshe zuciyar mutum zuciyar ta yi tsatsa Allah faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ibn al-qayyim al-jawzi ya kawo shi a cikin adda'u wa dawa annabi ya ce zuciyar ɗan adam fara ce tas kamar farin takarda sabon Allah kuma baki ne baki kirin dan da ka san bakin kwalta to idan wannan bakin na diga akan takardan ga ta fara ce sai zanto yana diga yana bata wannan farar takardan har ya zamo ta dishe ta koma baki kirin sai ya zamo zuciyar ta koma baka yanda wannan farar takardan ta koma baka saboda bakin mai ko kwalta da ke diga a kanta sai annabi karanta wannan ayan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna aikin sabo da suke yayi tsatsa a zuciyar zuciyar ta lalace shi yasa ba sa iya ganin alkhairi su gane alkhairi ne yuqda ala almar'i fi ajabi mishratihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani inji mai baiti idan mutum ya shiga cikin jarrabawa na sabon Allah ya lalace zuciyar ta lalace abinda yake kyakkyawa sai ya ga shi mummuna abinda yake mummuna kuma sai ya ga shi kyakkyawa duk yadda za ka ga abu ba shi da kyau shi ba haka yake gani ba duk yadda za ka ga abu mummuna shi ba haka yake gani ba saboda me rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna ke sa wani mai baici ya sake cewa yace fa kam rana min zambin ala qalbi fajirin fataba min adh-dhanbi alladhi rana wanjali yace sau da yawa zaka ga zunubi ya ainihin yi tsatsa a zuciyan fajiri amma inda zai tuba daga wannan zunubin sai zuciyar kuma ta haske ta koma fara tas idan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala imamu muslim ya fidda hadisi cikin littafin shi annabi yake cewa alaihi salatu wassalam yace la yantahina qawamun an wad'ihim aljum'a aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna min alghafilin annabi yace ko mutane su hanu gabarin kin zuwa sallan juma'a da suke ko kuma Allah ya toshe zukatansu su kasance daga cikin gafalallu sai malami suka ce ashe tun da kin zuwa juma'a sabon Allah ne sabon Allah na sa abin da Allah zai toshe zuciyanka da shi ka zamo cikin gafalallu shi yasa mai bai ce fa nisyanu zikrillahi mautu qulubihim fa ajsamuhum qabla al-quburi quburu yace mantawa da ambaton Allah mantawa da zikirin Allah ai wannan mutuwan zuciya ne gabawa ya kasance kafin ya shiga kabari ma ya riga zama kabari abu na shida da sabon Allah ce kawowa al-ikhtilaf a samu sabani musulmai su kasa hada kansu ko a gida a kasa hada kai ko a cikin al'umma ya zamo sabani babu haɗin kai kowa wannan yayi gabar wannan yayi yamma dan abin da zai hada su komai kankanta shi ba za su hadu ba sababin wannan shine sabon Allah imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da hadisi a cikin musnad din shi wanda imam albani ya inganta wannan hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam ya ce mata wadda ithnani fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma ya ce mutane biyu ba za su kaunaci juna ba sai zanto an raba tsakaninsu da gaba sababin wannan shine ɗaya daga cikinsu akwai wani sabon Allah da yake sai Allah ga ba su yi macin ba Allah sai ya raba su shi yasa duk inda ka ga malamai suka ce ko kai da matarka ne kuna yawan rigima kai ta istighfari za ku daidaita wani sabo kai wa Allah yake maka azaba da matarka ta ta baka wahala kana ta jin haushin da baka san Allah ka sabawa ba duk lokacin da ka samu matsaloli ka koma istighfari Allah ne ke fushi da kai shi yasa ka fada cikin waɗannan abubuwan Imam Abu Dawud ya fi hadisi a cikin sunan din shi daga babban sahabi ne Uman dan Bashir Allah kara masa yadda ya ce idan za a yi sallah annabi kan juya ya kalli mutane ya kalli sahu ya ce da mutane a ƙimu sufufakum ku tsaye da sahunku a daidaita sau uku zai faɗi haka sai annabi ya ce na rantse da Allah ko ku daidaita sahunku ko Allah ya saba zukatanku ya zanto babu shiri tsakaninku da juna sai malamai suka ce ashe rashin haɗin kan musulmai a duniya ya faru ne mutum daga masallaci za ga masallaci haɗa sahu ya zama bala'i wani ka ce a haɗa sahun mahaushin ka yake ji wani ka matso da kafan kama shi ya matsa mutum ya koma ya shiga wani wurin da ba ne kamata shiga ba a ce dawo wani ya ce shi ba zai dawo ba to wannan yana kawo sanadin shiga cikin matsala da musulmi suke su kasa haɗa kai a ta samun matsaloli abu na bakwai kuma na ƙarshe malamai suna ba da misali da abin da ya faru a lokacin yakin uhud a farko farkon lamari sahabbai suna cin nasara su suke da rinjaye a wannan yakin amma sahabban da suke kan jabal ruma umarnin annabi ɗaya tak suka saba kar ku sauko akan wannan dutsen duk abin da zai faru ko da ana mana ɗauki ɗaiɗai kuna gani kar ku sauko umarni da annabi ba su kenan da suka ga an yi nasara ana ta cin nasara har ana tarba ganima sai suka ɗauka an gama yakin sai suka sauko ba su jira annabin ya ce su sauko ba alaihi salatu wassalam fakana ma kana wa hasala ma hasal ashe Khalid bin Walid a lokacin bai musulunta ba yayi kwantan bauna ya zo dinga karkashe musulmai sama da mutum saba'in to malamai suka ce sanadin saba wa Allah guda ɗaya tak da suka yi ya zamo yakin ya juya a kansu wanda da kuma su suke kan yakin shi yasa suka ce kultum anna haza wannan bala'in kuma daga ina suke tambayan junansu Allah ce kuka ce wannan daga ina kul huwa min indi anfusikum Allah ce ai daga wurin ku abun yake kun saba wa annabi ne alaihi salatu wassalam shi yasa hakan ta faru inna Allah ala kulli shay'in qadir shi yasa ɗaya daga cikin magabata mai suna Jubair bin Nufair yake ba da labari yace a lokacin da aka ci nasara akan Furs daular Farisa daular Farisa in aka ce Farisa mutane suna daukan iran kadai ake nufi a kasashe ne da yawa wanda iran ita ce herkwata amma kasashe ne da yawa a wancan lokacin sunansu gaba ɗaya daular farisa a lokacin umar ɗan khattab da aka yi nasara akan daular farisa ana farin ciki ana murna an kare farisa sai shi jubai da ke cewa sai na ga abu darda daga cikin sahabbai wa huwa jalisan wahadahu ya baki yana zaune shi kaɗai yana ta kuka sai na ce ya abatar da mayu biki fi yaumin a azdallahu islama ya kake kuka a ranar da allah ya daga musulmai ya daga musulunci ya samu ɗaukaka duk ƙarfin daular farisa a duniya a rusa ta a lokacin in an ce farisa da rum kama a yau a ce maka amerika da rasha haka a lokacin daular farisa da rum ya ce ya ana farin ciki an kare daular faris kai kuma kana kuka ya ce wai haka ya jubayar ya ce ma ahawanul khalqa ala Allah ya ce idahum taraku amrahu ya ce ka yi mamakin yadda Allah ke wulaƙanta halittar shi idan suka bar umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baina ma hiya ummatun qahiratun zahira wannan daular fa daula ce mai ƙarfi mai faɗa aji wacce a duniya kowa na tsoronta tana da mulki da izza walakin taraku amrallah amma sun kisi wa Allah da'a ya ce wa saru ila matara yau ga shi kaga abin da ya faru da su sun kaskanta an karya su an wulakanta su saboda me saboda sabon Allah da suke wa Allah shirka wannan hadisi ko wannan asar din imam ahmad ibn hanbal ya kawo shi a cikin az-zuhud da sanadi kuma ingantacce yan uwa masu girma sakon da ke cikin wannan huduban a dunkule shine mu koma ga Allah subhanahu wataala shine maganin dukkanin matsaloli mu koma mu gyara tsakaninmu da Allah mu gyara tsakaninmu da juna wallahi tallahi Allah sai ya fidda mu daga halin da muke ci ko kasar ba ta fita ba kai Allah sai ya fidda kai ai ta shan wahalar kai baka ma san ana yi ba to saboda kai ka gyara tsakaninka da Allah kar ka taba daukan waɗannan azzaluman za su kawo maka gyara babu wata jam'iyya ka sa a ranka da za ta gyara Najeriya da tsohuwar jam'iyya da sabuwar jam'iyya waɗannan mutanen da ke canja jam'iyya ba sabbin mutane Allah ya kawo ba to ka koma zuwa ga Allah ɗayan biyu zai faru ko su ɗin Allah ya gyara su su gyara ko Allah ya halakar da su gaba ɗaya kawo sababbi wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abin da ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka gyara mana halayenmu ya Allah ka sanya mana tsoronka a cikin zukatanmu ya Allah ka ba mu ikon maka da'a ya ubangiji ka sanya albarka cikin rayuwarmu wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da ita lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya kunci da ake ciki Allah ka yaye mana ya ubangiji ka yaya mana dukkan kunci da damuwa Allah ka yaya mana dukkan bakin ciki masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah dukkan mu muna da bukatu a wurin ka ya Allah ka biya mana marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata Allah ka jika mu ka jika iyayen mu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم